أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله من ساكي دعوة ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka saba gudanarwa a duk mako shine a karatun littafin hallul masaili wato shine sharhin ahadari wanda kuma aiwa shine halkan mu ta hudu insha Allah wanda muna na a cikin bayani dai akan farkon bayanin shi na farko da yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imanihi wanda duka karatun namu yana nan ne akan wannan bayani yana sharhi ne akan wannan a magana akan abin da shafi imani wanda mun ji ya gaya mana abin da ake ce baligi tun a harkar mu ta baya to yanzu ana magana ne akan imani to tasihu imani hidin nan da aka magana to shine yake gaya mana cewa to ai yana daga cikin wato ingantar da imanin nan wato shine a sanin sifofin Allah madaukakin sarki wajibai da kuma abubuwan da suka koru ga Allah madaukakin sarki to wanda shine ya fara muna bayani akan sifofin da suke wajibai ga Allah madaukakin sarki wanda yana jin nanawa ne ga nanawa mun katsa na shida ne ko na na bakwai zamu tashi ko yawa to shine wanda zamu tashi akan sifa ta bakwai shine ta alqudratu alqudratul ammatu watan iko wanda yake gamamme wanda daga cikin ikon Allah madaukakin sarki ba wani abu wanda za a warewa a ce wai cikin ikon Allah wai Allah na da ikon komi amma abu kaza daya bai da iko a'a shi iko ne ya game kowa da komi yanzu za ka iya samun yan wani sarki ne mai mulki to sai ka cewa shi lokacin da yake cikin mulki ne akwai wani wurin da ko yana son yayi wata doka sai talakawa su bijire su kibita amma shi banda ubangiji madaukin sarki sai in bai yi niyyar dole a bita din ba in yi niyyar dole sai an bidin to dole sai an bidin fa tun da amana da misalai da yawa waɗanda Allah ya yi abubuwan da dole sai an yi din kuma dole a yi din yau kana ji kana gani dole ka in Allah ya sa kai kwana dole sai ka yi shi baka cewa ban yi tun da Allah ya sa shi in ya sa ma yin wa dole sai ka ji ta baka cewa kai ni ban jin tun da bayani ba misali to da sauran dalilori ga sunan bawali ba duk dai ga sunan da abubuwa ba ka cewa dole dole kai ba kai tunda dai Allah ya kawo masu ne to amma yanzu wani sarki ya ga dan bai sa wata doka amma ta gagare shi yana son yayi abin abin ya karhi ne to shi Allah iko ne gaban me ne ya game kowa da komai gaba daya babu wani wanda wanda yake ya karhin doka ta Allah madaukakin sarki in dai Allah ya ce dole dole sai haka ne to shi na qudratul amatu watan iko wanda yake gaban me sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa wanda yake cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yake cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da a cikin sammai da kasai yusabbihu lillahi suna yi ma Allah tasbihi ba ma'ana shine dukannin an dai san su sammai abin da a cikin su mala'iku ne da sauran halittu rana wata taurari hakan nan su ne su da ma can su ne in ka ji an ce ma kuma irin almala'ul a'la din nan su kuma mala'iku kenan su da ma can sama su a garin su kusan eh da ka gane su nan kasa da ma aiki sun ka tauyi amma to mu kuma mu ne eh an ce mutanen kasa to su mu ne kenan da sauran dabbobi da ciki da kwari to shine Allah yake cewa duk abin da a cikin sammai da kasai suna yi ma Allah tasbihi shi yasa zaka ji wata aiko yana cewa yana cewa watan kowane irin abu da a cikin sammai da kasai yana yi ma Allah tasbihi kuma kowane da kullun kada alima salatahu wa tasbihahu komi din kuma ya san irin tasbihin da yake yi din da ko da dai kai kana ganin ai wancan wani kwaro ne wancan wani kaza to dai shi ya san tasbihin da yake ma Allah madaukakin sarki ah to shine yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi lahul mulku mulki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wa lahul hamdu godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wa huwa shi Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadirun mai iko ne bisa ga dukkan komai dama abin da ya kaso gura mana ne wa huwa ala kulli shay'in qadirun akula dama shi kaso gura mana don alqudratu ce ko to huwa ala kulli shay'in qadirun malmaki ya datso bakin nan din sai dai kawo mana farkon ayat dan aji ta gaba ɗaya a cikin suratul hadid wannan aya take a aya ta biyu a to kaga nan an samu alqudratul amma da an ga ce alqudratu dinnan ne to an samu alqudratu ga ta alqur'ani wallahu wa huwa ala kulli shay'in qadirun sannan kuma shine hodan ga abin da yake kawowa yana ebo abin da ebo ne da ya kawo an fahimta don takaitawa ne sai ya kawo sifa guda sai ya kawo aya guda kawai ko kuma inda zai kawo hadisi ne misali sai ya kawo guda to wai saboda abubuwan suna da yawa kowace na daga cikin sifofin gada mun kayo za ka samu ayoyi ba aya guda ba waɗanda suka goyon bayan wannan magana din tun da yanzu misali ai ina jin tamu ta ƙarshe ayan wadda muka tsaya sifa mu ta ta ƙarshe ta satin da ya gabata ta alwahadaniyatu misali ko da ita ɗaya da anan baki baki ai kaga yanzu mun ka zo ai kaga sifofin da suka magana akan wannan din da yawa suna nan amma sai ka mana wannan aya guda law kana fihi ma alihatun amma su irin su qul wallahu ahad su suna ciki da sauran masu kama da suwa to shine amma don takaitawa ne sai kawo aya guda shikenan da ma ga kaida aya guda da an kawo ta to ta isa hujja in hadisi ne shi ma aka kawo hadisi in ga da ce guda shi ma ya isa hujja ba dole sai an kawo irin haka nan da yawa din ba to don takaitawa ne sai yana kawo din to shine huwa ala kulli shay'in qadirun shi Allah mai iko ne bisa ga dukan komai sannan sai sifa ta takwas al iradatul amma nufi shi ma gamamme wanda ubangiji madaukin sarki watan in ya nufi yin abu zai yi duk abin da zai yi sai ya nufi yin abun sannan zai yi shi din to shine irada kenan sai ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki huwa yubdi'u shi yake fara halitta wa yu'idu kuma shi zai sake tayar da ita bayan ta mutu za a tashi ai tashi a kiyamakin to shine yu'idu ne to shi zai sake mai da halitta ta yanzu bayan ta mutu kuma shine inna huwa yabdu shi Allah shi yake fara da halitta farkon halitta ta wa yu'idu kuma sannan shi yake sake mai da ita lokacin da ta mutu in za a tashi a kiyama kenan wa huwa al-ghafuru shi Allah shi mai gafara ne al-wadudu mai soyayya ga bayan shi kuma ana cewa al-wadudu wanda bayi ne suke son shi duk yana dauka ya zama suna na fa'ili ko maf'uli to shine alwadudu shi wata mai soyayya ne ga bayan shi tunda za ka ga al'amarin sarki yana ma bayan shi abuwa na ni'ima da baiwaki ba iyaka har ma waɗanda ba musulmai ba sai su ma ya masu wasu abubuwa waɗanda ya ba su lahiya ga jikinsu ya ba su abinci ya ba su kuɗi ya ba su abubuwa dai daban-daban na rayuwa duk sai ya ba su to kaga ai Allah mai so ne ga halitta ta tunda duk halitta ce ne gaba ɗaya iyaka dai sai an zo lahira ne wanda bai aiki mai kyau ba sai haɗu sakamakon shi Allah ya kare mu to shine shi Allah wanda yake mai so ne ga bayan shi kuma ana fasara da a ce shi Allah watan a shi watan abun so ne ga bayi ne suna son shi ma'ana ko shi yana son bayan shi ko kuma kace su bayan nashi suna son ubangiji madaukin sarki ne a zul arshi ubangiji shine mabucin al arshi al majidu Allah madaukin sarki shine wanda yake mai girma fa'alu mai aikatawa ne kuma lima yuridu ga abin da yake nufi nan an ka ce zul arshil majidu akwai kira guda biyu ana kanta majidu da ruhu a ɗin gadal ana cewa kuma majidi almajidi don haka amma in an ka fassara su kowanne da fassarar za ta bawa daban anan in an ka bashi da ruhu a ɗin to sai ya zamo almajidu ɗin Allah ake nufi ɗin mai girma saboda ayan mun ka dubo can inna huwa yudi wa yudi wa huwa al-gafuru al-gafuru alwadudu algafuru ai rawan don magare ta alwadudu wannan wadin shi ma don dalon din shi ma don magare shi to zul arshi almajidu matsayin adafi ne ga shi wancan algafuru din dan aka bai ruha kenan to kenan shi Allah shi aka nufi dai almajidu mai girma ne in kuma an kai wasali kasa an ga ce almajidu din shi nan kaga kenan almajidu ne ya zama matsayin sifa ne na shi Allah da algafuru din an kai magana din in an ka ce kuma zul arshi almajidi shi kuma sai ya zama sifa ce ga shi arshi din al'arshi din tunda aizul arshi ai kasra ne shi kuma ga shinu din shi kuma to yanka ce almajidi to matsayin kaman yana ba da sifa ce ta watan shi wancan al'arshi din tunda yana da wasali kasa to sifa ta shi ma za ta zo haka ne kamar yadda malaman nawa sun kasance a ko annatu tabi'u liman liman uti din fi nasbihi wajadhi da sauransu da zuwa kashi to don haka ga in za a yi sifa ta abu to shi wancan abu wanda yake mai na sifa din to yanda watan wasalin da aka wancan wanda aka simfata ne to shi ita ma wannan sifar haka za a sanya mar shi din to dai ana aikanta din zul arshil majidu Allah ma bucin al arshi wanda yake Allah din wanda yake al majidu mai girma to dai abinda an mahalu shahid a cikin wannan aya shine fa'alul lima yuridu shi Allah mai aikatawa ne ga abin da ya nufi a cikin suratul buruji ko to kaga nan ne da an ka ce al irada kaga shikenan fa'alul lima yuridu ubangiji madaukin sarki mai aikatawa ne ga abin da ya nufi don haka ga ba wani wanda ya isa ya cilasta ma Allah madaukin sarki cewa sai yayi kaza in Allah madaukin sarki yayi yin abu ya nufi yin abu zai yi in bai nufi ba kuma ba zai yi din ba to shine fa'alu lima yurid sannan sai ya ƙara tunan sai ya kawo aya guda biyu aya ta biyu sai ya ce wata ayar Allah madaukin sarki yana cewa wa rabbuka ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khaluqu ma yasha'u yana halitta abin da ya so wa ya khataru kuma yana zabar wanda ya so kaga nan ne ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtar kaga kenan dai sai abin da ya so yake da shi Allah ba wani wanda zai cilasta ma Allah dole sai Allah ya kaza sai Allah ya nufin abu sannan zai yi abu din to shine ya kada kamar yadda mun ga sani akwai mashi'a ko akwai kuma iko da aka ce alƙudura ko ma'ana Allah yana da iko sai ka ji ana cewa ubangiji mu da fiski yana da ikon yin komi ma'ana wai sai ana bada misali a ce Allah mu da fiski yana da ikon da zai iya halitta wani mutum mai daraja mai girma irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yana da ikon iya yi amma bai niyyar ba ba ai tunda bai niyyar ba kaga kenan da sai sai an haɗu da irada din kenan da mashi'a ta Allah sannan abin ya kai sannan sai sai Allah yi abin din yau amma in Allah bai ni Allah yana sai ya samu yana da ikon yin abin fa amma tun da bai ni yin ba bai nufin yin din ba to ba ai din to shine shi yasa ka zaka ji malaiku bai shine yake cewa ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha yace irin manzo Allah ba a yi shi ba kuma ba a yi ne nan gaba din to ka gani to shine wa rabbuka yakhluqu ma yasha a cikin suratul qasas shi ma aya ta 68 a sannan sai ya ci gaba da cewa kuma al'ilmu sani sifa ta tara kenan ko shi ne al'ilmu sani wato shi ubangiji maɗaukin sarki masani ne da komai ba wani abu wanda ya hita daga cikin sanin Allah maɗaukin sarki komi karamcin abin kakka ɗauka ai wangana ne kai bai da girma ɗan ƙarami ne har da shi Allah Allah ya san da shi ya din kakka ɗauka ai abin komi yawa ne kana ganin kamar wai yayi kaɗan yayi yawa misali kamar kila ko Allah bai a'a komi Allah maɗaukin sarki ya san da shi din babu wani abu wanda yake boyuwa daga cikin halittar Allah maɗaukin sarki to shine al'ilmu sani yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur yace ya'lamu shi Allah maɗaukin sarki ya san ma fis samawati duk abun da a cikin sammai wal ardi da duk abun da a cikin ƙasai sannan wa ya'lamu kuma shi ubangiji ya san ma tusirruna duk abun da kuke ɓoyewa wa ma nuna da duk abun da kuke bayyanawa wallahu Allah maɗaukin sarki alimun masani ne bi zati suduri da abun da a cikin kiraza ma'ana abun da a cikin zukata kenan a cikin suratu tagabun ko a kaga na Allah ya ce ya'lam ma fis samawati ya san duk abun da a cikin sammai da ka ba wani abun da yake boyuwa ga Allah maɗaukin sarki cikin halitta ta sama to kar mu ɗauka banda na ƙasa sai Allah ce wal ardi har da na ƙasa duk ya sani din haka ba wani abu wanda Allah bai san da shi ba ko menene wannan abun Allah yana sane da shi ya ko matsayin bawa yake gare shi don haka ko da shi mutum bai yi imani da Allah ba to wannan abun dai matsayin dai bawa yake da shi ko bai imani da Allah ba shi wannan mutumin dama dai kusan masu takalifi din kaga ai mutane da aljannu su ne kusan to ko mutum bai yi wanda bai yi imani bane to dai yana nan cikin dai kakashin sai yanda Allah ya da shi ne kamar yadda aka magana cewa shi Allah madauki sarki mai komi na mai tasbihi kamar yadda muka yi can baya din yanzu ayan mu wai ma'ana yanzu ai kaga in ma mutum bai zo yin ma Allah yayi sallah ba ko yayi azumi da sauran abubuwa na ibada ba to dai dole wata ibada da Allah ya dora mai ta dole dole dole yayi ta in ya dora mai rashin lafiya dole yayi ta in ya dora mai bacci dole yayi shi sannan kuma da Allah ya ka dora ma mutum cin abinci bai bauta ma Allah ba dole ya bauta ma kai ne kaga dole ta bai sallah ba da ba ta da wahala amma ya ce dole ga shirin kullum fama ba anan ba anan ana gona ne ana kasuwa ne ana ina ga anan dai ana ta dai dole bi abin da zai ci kuma ciki da in ba imani kuma bai da lada ko guda ha in mutum na da imani ne to sai Allah kuma ya bashi lada tun da ya ce neman halal amma wanda bai da imani kaga shi ba wannan din kwata kwata to shine kaga kenan da aka magana cewa ko mina ma Allah zubihi kaga in ma habba ayi ta ibada wacan ba to nan dai mutum yana yi ma Allah biyayya ta dole din to shine nan yace ya alamu ya san ma fi sama da abin da cikin samai wal ardi duk abin da cikin kasai waya alamu ya san ma tusirun da abin da kuke boyewa wa ma tu'linu da abin da kuke bayyanarwa don haka da abin da mutum ya boye ya shige cikin daki ya aikata to Allah ya san da shi din mutum ya yana ganin cewa kaman shawarwari ne zai kulla da shi da wani wani makinci ya zauna to Allah da ya ce duniya sani shi saka jota ai ko yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu to ka gani shine ke cewa ma yakunu min najwa thalathatin ba inda mutum uku za su gana to Allah shine na hudin su ko mutum hudin za su gana to Allah shine na biyar din su to yace dai ku sani ko sun yi haka nan yawa ko su ko kuma su kai haka nan ba dai duk Allah da yana tare da su gode to kaga kenan babu wani abu wanda zai boyuwa cikin halittar Allah madaukakin sarki wanda bai san da shi ba ya san shi jumlatan wa tafsilan ba abin da bai sani komai nashin ya sani yanzu kai kana ya sanin abu amma baka san shi a tafsilan ba tunda sai ya zama yanzu misali mutum ya san lalle ya san wani ya san suna ne ya san wajensu ya san gida ne ya san aiki ne ya san sana'a ce da sauran abubuwa ne haka amma ai bai san shi wajen da haka nan tunda bai san abin da cikin zuciya ne ba zuciya ce ba sannan in ya shiga can gida ne bai san abin da yake ba shin tun na kware ne wanda aka gane nan ga hili na kware haɓoyin haka ne yake kaga duk bai sani ba to da haka amma shi Allah gaba ɗaya ya san komai din ciki da bai da haka da ciki da baya shi ubangiji wadda duk daidai suke gare shi ba inda boye take gare shi to kaga shi ya san komai kenan sannan ya ce wallahu alim bi zati ya ce masa ne mara abin da cikin zuciya kaga da zuciya da yanzu abin da za ta darsa yanzu sai zuciya ka ta nuna ma ai bare in kaza to shi Allah tun kamin kai wannan abun ya san da shi din ya san abin da zuciya ka ta aje ta kudu shi din ya san yana sanar da shi ya to kaga shi kenan shi Allah masani kaga al alim al ilmu sani yana daga cikin sifa ta Allah madaukakin sarki kenan sannan sai sifa ta goma alhayatu shine rayuwa yace qala Allahu ta'ala ma'ana ubangiji madaukin sarki rayaye ne shi kuma rayuwa ta har abada rayuwa ce ta har abada wadda ba karewa sauran halitta gaba ɗaya suna karewa ba wani ko kafiri ne wanda bai imani ba yace shi har abada bai mutuwa san ƙarya kai don bai mace wani don dai ya dai san dai dole wasu nashi sun mutu bai ga uwaye kila uwaye ne ba su nan sun mutu in ma uwayen nashi na ranar dai kakanni ne kila ba su nan a ɗauka ma kakannin nasu nan to uwayen kakanni ne dai ba su nan dai haka ne to ya san sai a mutun kenan ko dai ya rashin lahiya mutu ko ya wani hadari ya mutu ko wasu abubuwa dai ko wani irin abu dai zai kasancewa haka to ko dai wanda ba musulmi bane ya tabbatar da lalle akwai mutuwa kuma dole sai yayi ta to shi kuma Allah rayiye ne shi na har abada wanda ba maganan mutuwa ah subhanahu wataala to shine sai kawo aya ce qala Allah ta'ala Allah madauki zaki na cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun yace Allahu shi Allah madaukin sarki la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi alhayyu shine wanda yake rayayye ta har abada alqayyum wanda kuma shine yake watan riki da bayan shi ma'anar riki da bayan shi wai shine wanda yake yin tasarrufi ga bayi ne shi kai masu komi ya ba su abincin da za su ci ya ba su ruwan da za su sha ya ba su iskan da za su shaƙa ya ba su lahiya ga jikinsu ya ba duk abubuwa dai daban-daban dai to shine Allah ya ce to shine alqayyum wanda yake yana tasarrufi yana kula da halitta shi gaba daya tun daga mutane ba sai mutane dai ba har dabbobi da ƙwari da sauran duk abubuwan da ake gani dai to Allah da shine mai ciyar da su da baki ɗayan su to shine alqayyum kenan wanda yake yana yana kula da bayan shi la ta'khuzuhu sinatun gyangyadi baya riƙon Allah wala naumun balle bacci wai ma'ana gengedi wangana ne kaga mutum na jin bacci sai a gana gengedi ko to shi Allah gengedi ma bai kama shi balle bacci ya kama shi to kuma ko in Allah zai bacci ai ko hadari to a yanzu dai ana gani ko dai direba yanzu yana tuki mota kwana ɗebe shi an daga abin da ka faruwa to to ina da shi da ba mota shi duk duniya ce Allah ya take hannun shi gaba ɗaya ya ka sarrafa ta gaba ɗaya sama da ƙasa kuma to yanzu Allah shine da kira sammai din fa to yanzu Allah na bacci hoto sai wani abu ya faru ga saman ko su ciki su haɗo ƙasa a samu ai haɗari sai a yi maru gaba ɗaya da shi kenan da sai mu gaba mu shi kenan da ka gani amma Allah madaukakin sarki baya bacci kuma shi ne mai kula da komai shi zaka je ka sha subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga Allah da mallaka komai yake gare shi to kuma ba inda Allah madaukakin sarki za a ce wannan an samu kuskure a matsala kaza ta faru a'a ba dai ga lamari na Allah ba in ka ga abu ya faru to haka Allah ya kasu dama ko can Allah madaukakin ya niyyar yin abun sannan abin haru to shine la ta khuzgu sunatun gangadi ba riƙon Allah wala naumun balle bacci suratul baqara aya ta 255 sannan sai ya ƙara kawo wata aya wanda yake nan in muka kawo ga ayati Allah wala alhayyul qayyum wana alhayyu din shine mahallu shan na alhayatu din sai ya ce wa tawakkal alhayyul ladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi ya ce wa tawakkal ka dogara alal hayyi bisa ga Allah rayayyan nan allazi la yamutu wannan din wanda baya mutuwa wasabbih kayi tasbihi bihamdihi da godiya da yabo ga shi Allah madaukakin sarki din wato shine nan kaga Allah yana gwada mace ka dogara ga Allah ka miƙa ma Allah lamarinka in ka ba ma Allah lamarinka shi Allah shi zai baka komi din in kuma kana ganin cewa wayonka da dubararka da ƙarhinka na isa shi zai ɗaukaka to sai Allah ya gwada maka to haka na yake lamari ne ba shi kuma mm to kai shi zace to ka dogara shi gare shi shi zaka don manzanni sun gabata haka sun kai din sun ka miƙa almanin su ga Allah sun ka dogara ga Allah to shi yasa suka ci gaba da samun ci gaba da nasarori akan lamarin na addinin da ɗauka kalmar na addinin abin da sun ka tsala sai sun ka godana da kuma duk abin da sun ka fuskanta na daga su kafirai da ba su yi imani ba makiyan su kenan to duka sai ka ga duk Allah madaukakin ya saboda ya ka ba su kariya akan su saboda sun miƙa lamarin ga Allah sun dogara gare shi to abin da ake son kowa ya zama shi ma kenan to shine wato kal Allah hayyi ga Allah wannan wanda yake raye don yanzu misali inda wani ne zaka dogara to in ka dogara da shi wannan din wata rana shi wannan mutumin ka karewa zai fa shikenan sai ya mutu wata rana sai ya mutu to in kana ganin shi ni wani dogara da shi ya kana ganin cewa wani ka dogara da shi ya a kana ganin cewa wani ka dogara to wata rana mutuwa zai shi wannan wannan to dole da ya mutu yanzu magana ta kare ba magana yanzu dogara gare shi yanzu ko ka dogara da shi din to matsala za a samu ba magana ya kare ka bane to yanzu da ya mutu shikenan da kuma kashi ba da Allah suka dogara ba amma in Allah ne ka tsaya gare shi to sai ka isko a ka ainihin watan tsaya ga Allah madaukin sarki to kuma shine wanda zai maka komi din to shine shi raye ne bai mutuwa balle ko ta rana ka ce zai mutu a samu matsala bai mutuwa din subhanahu wataala to shine wata wakal ahil wa shine Allah hayy ladhi la yamutu ga raye nan wanda yake baya mutuwa har abada wasabbih kai tasbihi ga Allah bihamdihi da godiya gare shi kaga nan ne a Allah ya tabbatar da kenan dai rayiye ne shi na har abada sannan sai sifa ta goma sha ɗaya saboda tunda abin ba sai an tsaya an ta dogon shari gare shi ba an ka ta dogon shari shi kuma nan ne shi ma sai abin ya yawa shi yasa nace duk kowace aya nan ne da aka kawo cikin littafin to akwai wasu ayoyi masu goyon bayan wannan magana din ya an ka ce duk bin su zama duk cikin Qur'an ma mu tsamo su gaba ɗaya shi abin da shi malamin bai kawo nan ba duk mu ebo su gaba ɗaya kawo to to shi ko karatun ba san san da za a kila shi ɗan shekaru ana littafin kaga kuma kamata a ce an gama shi an yi gaba ga wani kuma to shi ne a sifa ta goma sha ɗaya a sam'u ji sifa ta goma sha ɗaya zuwa ta goma sha biyu su ne haɗi na wajen a sam'u ji walbasar da kuma gani Allah mai ji ne shi sannan kuma mai gani don haka yana jin duk abun da bayi suke yi kuma yana ganin su don haka waɗannan sifofi na amma sai dai kar ka ɗauka ji Allah yana ji amma ji da kunni kar ka ɗauka Allah yana gani da jiya irin wanda muka gani ba haka bane ba shi ubangiji mu ɗauki sarki ba a siffanta shi daga bai irin na halitta Allah ba kiki ba gaba bane ba jiki bane shi ba saboda haka don haka yana ji yana gani sai ce qala Allah ta'ala ubangiji madauki sarki ya faɗa yana cewa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara sai dauko mana ayar da Allah madauki sarki magana kan annabi Musa da annabi Haruna lokacin da Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna annabi Musa yake ganin cewa to ya ubangiji ni fa yana da laifi gare su ko wanda yake ga masa walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtuluni ina da laifi gare su ina gudun su kashe ni Allah ce ai ba komi inna ni ma'akuma asma'u wa ara ai ina tare da ku kuma ina ji ina ganin abin da zai gudana saboda haka ba wata matsala to kaga ubangiji madaukin sarki watan yana ji yana gani kina yana jin duk abin da bai za su faɗa kuma yana ganin duk abin da za su aikata wannan ma kafirai ma sun san Allah yana ji din tunda shi yasa kaga kafirai mushrikan makka abin da suke yi in suka zo lokacin manzo sallama suna yin izgili sai suna cewa wai a rika faɗi sannu sannu kan Allah na yajiya ya an kai kwarewa Allah na ji za kai faɗa ma Muhammadu amma sun dai gano yana jin da yake nan tun da cewa suka yi abu hudi kwarewa wai ka Allah ya ji ya faɗa mashi yawwa to sun dai yadda da yana jin dai to ka gani to shi Allah mai ji ne to shine inna ni ma'akuma ni ina tare da ku in ji Allah madaukakin asma'u la ta kafa kar ku ji tsoro inna ni haƙiƙa ni ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani duk abin da yake gudana kaga mai cewa kuma Allah bisa yake can to ka gani inna ni ma'akuma ya ce yana tare da su kuma nan kasa bisa al'arshi bane wannan suratul daha kenan aya ta 46 sai ya kawo aya ta gaba kaga nan ne ya innani ma'akuma asma'u an samu asma'u ku to sai aya ta gaba duk daga kalmar ala din ta zo amma da tunda shi albasar ya kawo sai ya kawo ta basar din da aya ta gaba din sai ya ce inna allaha sami'un basir inna allaha lalle Allah madaukin saki sami'un mai ji ne ga duk abin da bayi suke aikatawa basirun ko mai gani ne da duk abin da suke aikatawa kaga ita ma ga aya ta haɗe mana suwa inna allaha sami'un basir shi yasa shi ma sai haɗe mana suwa yace daga na 11 zuwa na 12 shine asam wal basaru sannan sai sifa ta na'am sai ƙara kawo ta ayaku yace la tudriku al absaru wa huwa yudriku al absara wa huwa al latif al khabir shi Allah madauki sarki la tudriku al absaru gani baya riska Allah wai ma'ana ba wani wanda zai iya ganin Allah nan duniya sai annabi Muhammad kai ko sallallahu alaihi wasallam amma ko shi ba nan duniya gane shi ba an gane nan duniya kuma Allah ba gane shi dan manzo Allah ba duniya ga Allah ba a'a ina magana duniya tunda ai kaga su malaika jibril su dan hakura ce su ya kawo baki inda ka zanna ya zanna ya ce bala manzo Allah ya ce to ai kai ne abokin ta ya ce ai wa ma minna illa lahum qamma ya ce akwai cikin ba san da bai wucewa ya kata nan saboda haka ya kawo inda ya ka iya bakin nan to karshe ka gani an ka zo sai da an ka wuce sama ta bakwai fa to kaga wurin ma har lahira ma ya wuce ai ma to ai an hafa sama ta bakwai an wuce isu halitta kaga sama ta bakwai an ga sani ta ɗaya ta biyu ta uku zuwa ta bakwai to shi manzo Allah sai da an ka wuce nan gaba ɗaya an ka zo an gane shi inda ba a taba gana da wani daga cikin bayan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to kaga nan duniya ne ba za a ga Allah ba manzo Allah sallama shi kadai ne wanda za a cewa gashi nan duniya ya kuma ya ga Allah madaukin sarki to don haka a shine watan a kasancewar ubangiji madaukin sarki a la tuzkul absaru gani baya riskar Allah mana idanu ba su iya ganin Allah madaukin sarki wa huwa shi kuma ubangiji madaukin sarki din shi kuma yudrikul absara yana riskar gani wai ma'ana shi kuma yana ganin ka wato shine fa lam takun tarahu fa innahu yaraka kenan ko in ba ganin shi to shi yana ganin ka ba to kaga nan amma a lahira kam za a ga Allah madaukin sarki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabai hadisi sahihi cewa za ku ga ubangijin ku kamar yadda kun san kuna ganin rana kuna ai kallon rana misali yanzu to a lahira za ku za ku ga Allah za ku ganin Allah madaukin sarki to shine cewa ubangijin madaukin sarki la tujikul absaru idanuwa ba su riska tai wa huwa yudrikul absara amma shi yana riska irin wa huwa latifu shi Allah mai rangwame ne mai taushin baiwa ne gabayin shi alkhabiru kuma masani ne duk da yake na wasu malamai sun kace to amma dana a ce Allah mai baiwa ne ba zai dace da ita ainihin ayat abin ta magana kai ne ba don haka alladifu ba za a fassara shi da baiwa din ba ko rangwame ba ko tausayi ba sai dai a fassara shi wa huwa ladifu shi Allah boyayye ne ga bayi sai sun ce laffun ne wa nashrun murattabun an san can masu malaman balaga da an san wannan bangaren laffun wa nashrun murattabun ne don haka wa huwa ladifu shi Allah boyayye ne ma'ana wai ya sha maki akwai hijabi tsakanin shi da bayan shi sai sun ce wannan yana koma ne zuwa ga la tudrikuhul absaru din shi Allah ladifu din kaga ya boye kenan irin ba su iya ganin shi alkhabiru kuma shi ko masani daga bayan shi kuma shi kuma wato wai shi yana ganin su kenan su kuma shi kuma yana koma zuwa ga wa huwa yudrikul absara kenan mm to ko dai menene na abin da ka so gwada mana dai shi Allah dai yana gani din shi ka so gwada mana suratul an'ami aya ta 103 sannan sai sifa ta 13 kuma ta karshe ko shine alkalamu zance ubangiji madaukin sarki yana zance sai dai magana ta Allah ba ka sifanta ta aka ce ba harafi ba sauti ba li'irabi ba kaza duk dai ga sunan dai duk babu magana ta Allah saboda haka Allah wanda ba a iya sanin shi Allah to ita kanta magana ma ba za a iya sanin ta ba ai tunda sifa ce ta Allah za ka san Allah sanin Allah ai shi yasa tunda mai mai mai mai kawaidi ne ku sai ka cewa zato bai iya riska Allah tunani bai iya riska Allah ka gano shi hankalinka bai iya gane maka Allah da tunaninka ko kuma wai duk wani tunani naka duk wani tsari naka ba ya za a gano Allah to shine alkalama zancen shi ma na Allah ba a iya gane shi shi yasa ba da kunne ne irin magana in mutum yayi magana sai a ji murya ta ba ga abin da ya ci ba haka na aka ji maganar Allah ba duk da ke wani yana iya cewa to amma kuma ga Qur'ani na ai shi kuma ai gashi na akwai harafi ciki akwai sauti ciki su da irabi su ko ko maga an ci magana Allah ce ai ana iya cewa haka nan to abin da yasa ya kawo haka nan saboda shi alqur'anin magana Allah ce amma sai dai sai an gace su da lalaci an ka saukar da ita shi ko larabci shi adda irabin ciki shi adda harufa ciki din da sauransu to shi yasa sai ya zama haka nan amma ba ainihin ita ce magana wanda manzo Allah sai sama ya ji ta ga Allah din ba ba ainihin wai ita ce ananiya haka nan a'a shi manzo sallama shi ya ji hakikanin magana ta Allah din tunda shi yasa kana ganin wahayi ma kamar yadda zo hadisi inganta tu yana saukawa haka manzo sallama zai shiga sai an gama saukan mai da wahayi sannan daga baya kamar mai bacci ya ebe shi haka ko abin da haka za a ga yanayin maza Allah jikin yanayin shi ya shiga haka to sai an gama saukar da wahayi sannan ya tashi sannan sai ba da labarin ga abin da aka sauka yanzu to saboda shi yasa kaje cewa inna sanurqi alayka qawlan thaqila za mu sauko maka da zance mai nauyin gaske inda ba maza Allah bane da bai ya dauka tai shi yasa kaje Allah yake cewa inda mun saukar da shi alqur'anin nan ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillahi da da ga ga dutsi ne aka saukar da shi ya da an ga da zai zama shi zai dinda ke zama gari ya niki to ka gani to amma manzo Allah saboda Allah ya riga ya tana da shi kucan don daya iya dauka sakon to don haka ga ba ainihin shi manzo Allah ba da shi a tunda shi manzo Allah da larabci ne ka faɗin to shi yasa sai a ji harufan da sautin ciki saboda da larabci ne ka magana din yawa to shine yace a Allah madauki yana faɗa cewa wa kallama Allah Allah madauki sarki yayi magana da Musa annabi Musa takliman magana ko ma'ana zance shi aka ce maf'ulun matsala ko menene ko maf'ulun min ajlihi sotun nisa'i kenan a ta 164 to kaga wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana to kaga waɗannan su ne kashi na farko waɗannan sifofi din na alkalama kamar da mun ga sha faɗa cewa can shi yasa ka gani shi can mai kawai dudu ya dan rarraba su alwujudu yace hiya nafsiya ko alqidamu albaqa alwahada ne yace shi kuma yace salbiya yana alqudratu wal iratu wal ilmu wal hayatu har zuwa alkalamu shi kuma wanga alkalamu din ga shi kuma sai yace mashi hunnal ma'ani su kuma to sai yanzu nan waɗannan ga ma'anawiyan nan sai mutum ya kamar duk kala guda ne in kan an kula shi yasa bai kawo masa wasu ayoyi ba ayoyin da za da an ka ambata can baya sun shiga cikin waɗannan nan qadirin din ne shine shine wa annahu ta'ala qadirun wa muridun wa alimun wa hayyun wa sami'un wa basirun wa mutakallimun ko to kaga sun shiga cikin waɗannan su su ma to don haka kaga in ka hada sun zama guda 20 kenan shi Allah qadirun mai iko ne me yasa an ka ce qadirun ne to ai tunda an ka ce shi Allah madaukakin sarki qadirun ne shi ya wato daga cikin sifatai akwai al-qudratu to tunda akwai al-qudru cikin sifar Allah madaukakin to lalle kuwa shi qadirun ne kenan shine wa annahu ta'ala shi Allah madaukakin qadirun mai iko ne ma'ana me yasa abin da yasa kawo su haka din su ne can wanda ake cewa watan ma'ana wuya kina cikin kamar yadda mai kawai ke kawo su to wai ma'ana tunda kaji an ka ce Allah madaukakin sarki shi yana daga cikin sifatai al-qudratu to ku qadirun ne ko tunda yana da iko to qadirun ne kuma iko ne tunda al-qudratu na daga cikin sifatai to lalle ku qadirun ne shi ya wa muridun mai nufi ne tunda an ka ce al-irada yana daga cikin sifar Allah to lalle ko muridun da shi mai nufi din ne sannan wa alimun masani tunda an ka ce yana al-ilmu sani na daga cikin sifar Allah to lalle ko alimun din ne masanin ne ko sannan da an ka ce hayyun to tunda dai Allah madauki sarki can an ce al-hayatu yana da sifa ta rayuwa to watan lalle wa hayyun ko rayi ne shi Allah madauki sarki sannan da an ka ce wasami'un mai ji ne to tunda daga cikin sifar Allah akwai as-sam'u to sami'un ne shi ya albasiru shi ma tunda an ce albasar na ciki to lalle basiru ne mai gani ne kenan wa mutakallimin kuma tunda an ka ce alkalama na da cikin sifatin to mutakallimin lalle mai zancin ne kuma subhanahu wataala to da ka dai da gudu dai a ruguje matsa bakin nan a imin karawa sai mai kiwo shin waɗanga sifofin a da haka lokaci ya tahi za mu tsaya nan insha Allah sai ga shi wannan tafin na halul masail muna fatan inda muka daidai Allah karɓa mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana ya yafe mana abu da muke karanta kuma Allah ba mu ikon aiki da shiya don alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin